assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa kamar da kuke gani mun kawo ziyara nan ambato foundation a ofis na babban jagora sayyidi hafiz abdallah kuma yau muna tare da shi za mu tattauna da shi akan wata magana da take yawo a social media tsawon shekara hudu ko biyar wanda kuma kuma da ba a baya na ɗan yi fashin baki akan bayani wanda ina samun korafin kiran jama'a to laisa alkamar kan iyali laisa alkamar kan mu'ayyana saboda haka yanzu za mu kasance tare da ɗan kwami albarka a shekka abin abdalla zai mana bayani na farko akan wannan magana da ya faɗa shin menene dan na ce magana tana kan doron shari'a mutane na ta kira na wai ya zan ce magana tana kan doron shari'a da za mu ji daga bakin shi na farko na biyu kuma zai yi bayani akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dubai akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da kalamu ne kuma ran
والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم yan uwa masu albarka musamman a babban shehi shek mustapha mai barota wani ta mutum daga garin kaduna don wannan tattaunawa a cikin janabin haƙƙin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka shekara 2019 mun yi magana da na na ɗau matakin shi tsawon shekara wata shekara wasu ɗan kuma daga cikin wani ɓarayi wanda suka ware kansu daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don cimma wata manufa da sun mai da abin kamar makami da za su yaƙi ni a wancan lokaci ni ce a sake ta ban taɓa magana ba amma yanzu kuma lahira ba ce a sake shi ne suna sake da abin da na yanzu shi da zai bani aljanna wata tsariƙa ko saboda cewa a in kuma ka ce mu ɗauke ba zan tsayi ba kai tsaye suna so su ba kansa kariya ne akan wani ya ci ɗaukin su sai zira musu lallai wanda sun fi kowa sani mu ke tsayuwa a irin wannan mustawa mu ba da kowace irin kariya ko kowane irin abu mu ba shi baya mu daina har sai mun ga mutuncin sai zira musu lallai ya tabbata duk sanda aka wani abu suna kallon ko da wani da zato alhamdulillah Allah ya kan tura ku gaba dan ba mu yadda wani ya za mu gaban manzon Allah da haka mun bi kishin manzon Allah Allah shi ne shaida mun bi su san annabi wanda ba mu kokanta haka mun bi su kishin alfarfarsa kuma rabbu fasa ne kowane irin abu ya shafa annabi sallallahu alaihi wasallam ko jagoran mai yana wani magana wa laita rasulullahi kana musafiran libarhama naran khalidan kull masqari wa laiti yaqtu batayl idrayn fawqahu wa laiti afminani kabdu siddiq laiti ka ja'fari wa laiti aquda al yawm qurbat ahlihi wa laiti ara qulqu taka kasar da takalmin annabi ya taka ni ko in zama a tuwakin da sayyidina rasulullahi ya dauna ne ina ma in zama ruwan da annabi ya kurba ko mai mika manzan Allah ko wannan shi muka gada da aka mutuncin sai da rasulullahi in ana sha to da shi muka zo duniya kara a farma sai da rasulullahi ko mu ganin wani abu da zamu raina a cikin wanda manzan Allah ko ya mutum yake mu annan wuce gari a cikin ba abin da ya dame so balle shi ko mai gida sallallahu ta'ala alaihi wa sallama so magana ce kusan minti 20 sai wasu suka ja iya abin da suke so ni a guri na mawarjin manzan da girmama annabi ni a gurina haka a gurin wa'in ka sayar da ni addini ka koyar da ni rayuwa ka fahimtar da ni duniya ka sanar da ni lahira dan haka sun nuna min cewa mawulisin girma ce da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba dan na gaga ba wannan ko so sai da na samu hujjoji isassu bayan na yi shekarun da suna buƙatar abin da zaka yi zaka ko wala yinna lahu ayyafa'ala ilan hatta ya'lam wannan shi ne to sun san da hukuncin Allah a cikin jin wani juma za ta ba wannan za mu tattauna ba magana ne ta al'adam muqaddamu ala in fa lil amri ko ko al-hubatu aw la min ta'a sanda ne magana ban yi shi ba sai da na fara wannan hujja wani karamci muka samu a wurin da sai da sallallahu alaihi wasallam to dan haka sai dai wannan magana ne maganar da ke cewa ko ce mana kuka yi annabi ya hana ka duba magana ko bambanci da ko ta ko annabi ya hana ba haka dace ko amurci ba kenan duk mutumin da kan annabi ya hana ya ka tona mai kafiri ne akara wa kallah ko ce mana kuka yi saboda matsawar da suke mana idan matakin zai kai su ce annabi ya hana to za mu saboda mu abun mu girmama manzon Allah da ka ji kuma karshen magana cewa ni dai na san na girmama manzon Allah ya abin da na faɗi kenan kamar kala ba wanda a cikin ce kai malaka da annabi wallahi kyakkyawar alaƙar mu da manzon sai su bincika na ban ko su bincika ya muka rayu ba mu taɓa shaɓa wani abu da ba ya rafi manzan Allah ba haka Allah ya yi ko sau duk matakin da suke da shi na karatu a garbar Allah Allah ya kai mu irin wannan kofar amma ba mu ganin sa da muke kalla shi da mu abba soyayya da muke wa annabi shi ka muka zama wa tsaba don komai ba don kare alfarman manzan Allah babu wata hanya da za mu bi ta abirin soyayyar mu ga annabi fiye da waka shi ta buga zaɓi wannan layi to amma suna ganin a'a malaman sun san abin da makamani duk yana kalla ya farkalla babu buƙatar hayaniya da kowa a cikin wannan addini mun muke kiran kowa mu zo a lafiya ko so dukkanin su akwai mutanen mu cikin su kamar yadda akwai mutanen su cikin mu haka ake rayuwa babu wanda za a halice shi Allah ya zaɓi garin da za ka zauna ko garin da za a halice ka ko gidan ko iyayen kowa garin sa yi a da haka babban tashin hankali ne ka ce wai sai mutum ya daina abin da yake ya zama naka kuma a'a ba ta hanyar maslaha ba ta sharuri ta kage ta karafi ta cin duniya ta zagon kafa ta harbin iska addini ba zai yi haka ba addini ba zai yi ba da haka alhurba ta aula min ba ba ce magana a irin misali dabba dukkan musulmai suna kan wani matsayi dalilin su in dai mutum yana ganin kimar Allah ko akwai abin da manzo Allah ya hana ne amma kuma ana yi saboda jiwa ne da manzo misali kar ku fifita na akan Yunus dan Makka wani musulmi ne yake jin a ransa annabi Yunus ya yi kafa da kafa da annabi akwai musulmi da yake da ka ji haka ka kafa ka to wai shi balle wa ibi amma ka ga manzo Allah ta ka addini da amma wa zai iya wannan a a tawabi umman san Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam tawabi umman san Allah ne akan Allah to a irin wannan ne a irin wannan ne misalin kuka ba sai da bakar radiyallahu anhu ko ya halitta an taba cikin wata sallah ya da mutum ya ji fafanta wasu gidaje guda biyu cikin kabilar a fannin so da haka lokacin sallah kuma yana shirye shi annabi alaihi salam bai dawo ba sahabbai suka gabatar da suka maka shiga kai sallah yana sallah kuma sai da mutum ya shigo to waye zai iya zan annabi sallah babu shi imamin kowa ne da annabawa da mala'iku gaba ɗaya suna bayan sa ko ta hannun imamu kulluhu ma'amman aka farzan kai da haka yana tsowa da duka zafi suna mun isharar fa ga manzon Allah yana daga kai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga ta da baya sayyidina rasulullahi yana makanak makanar sai abubakar gurinka tabbata inda ka wato ci gaba da sallaka tsaya inda ka tabbata ba ta yi tsaya ba ka bar shi muke ne sai ya koma bayan dan me dan girma da Allah an idan da sallah annabi alaihi salam ya ce mushi ba na ce ka tsaya bane din da annabi zai ka sallah ko ba na ce ka tsaya bane ya ce mali ba kana yambati li ibn abi quhafa an yataqaddam baina ne rasulillah bai dace ga dan abi sahaba ta yayi min ya shiga gaban manzo Allah ya sallama wannan za mu gani a cikin sunan na nafa'i imam nafa'i ko juz'i na daya na ga yana shafi da rubutu man da daya so insha Allah ba ni ba ba su ba duk wanda ya duba zai gani ko musulmi ko kafiri ya san mutuncin manzon Allah ya fi karfin wani ya rina shi Allah ta'ala ya kuma da annabi hadisi da bishi ma na karanta shi a cikin wannan abin da suka yi da gudunsa suka bai shi da gudu sai za ka ba wani malami da tafi kira da a ce wai malami kasar da kan da shekara hudu su da nake amma ba wani tafi cewa da kayi ba daidai ba ko so ban ki ba wani da shi ka ina ma an yi kokarin kauce wa shubha a cikin so shi ne wannan nima ina jibba ta fi a rai cewa ya aka yi da su magana a haka duk da in ka hada ta gaba ne tana ba da ma'anar fadi ina ba ta haka ne amma maki in ka fada ruwa zai ta kaka da ruwa duk hujjar da za ka ba shi ba zai ɗauke shi shi na wanda ta faruwa kwanan na ana ta yada wani bidiyo shot na musulun islam ko kaga mutum irin wannan bai tsantsin gudun duniya tawafi'u kuma ilimin sa akan masallawo a irin wannan zamanin sai dai zaɓin Allah ya karanta hadisi da Rasulullahi sai ko kaga in zai fassara dole ya faɗi yadda annabi faɗa sai sai yake wani na faɗa shi a kan kansa na kai matsayin da kaza wai ana tsine maka kuma ana tashi kamar da sai ba sosai sosai mun ji wa annabi muka yi kuma muna rigima da duk wanda zai rana mana manzo Allah haka Allah ya yi ko hadisi na gaba shi ma zuwa mu ne biya da mu ko musamman Imam Ahmad lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kafiran Makka suka turo wakilin a gurgurje ne magana ka ce minti goma ko a aisu a sulhun shi ne da farko annabi ya koma sai shi da Makka na biyu ya koma kar ya dawo sai shekara mai zuwa na uku duk wanda ya kuma biyo annabi madina annabi ya dawo shi ya zama maka na wanda kuma duk wanda ya bar madina ya dawo maka an je lafi da lafi da kayan su a haka ba ya ji kun ba annabi ba zai da wannan sai zo ji ga lafi shi da ke ci ba da mu na yadda sahabbai kowa na kwaba suna da karfin mutanen nan
Allah ya gama ka mun fi ƙarfin mutanen nan ko idan annabi ta yi mutum ya dan yi za mu iya amma sai da sai da rasulullah kuma yana ko har sai da yana irin sai na mai tashi ma ya koma gefe a gurin ko ya koma gefe kuma yana irin sai rashin nuna jin daɗi da jallahu ta'ala an ko da har ta kai ma ya zo ya tafi sai da rasulullah alasna bi muslimin shin ba musulmi bane a gidan har musulmi alasna haba bi kafir wannan ba kafiri ba yanzu ko kafir ألسنا على الحق يا رسول الله شبه مولي أكن قد إلى أبو ما يشيك الله أنا بيت إلى حمر على الحق لكن أنا رسول الله منا أكن أبو سنيني الله يا إبو تقول واسم إنا كو أين من نمتا كني بما أكا شيبا إمام علي المسا القول أكا رسول القول كو وانا شيني أدل أن نسوى صلى الله عليه القول يشي كو يسوى ونشي لمتا أن مكة كو قريشاوة كو so suka ce sun san Allah amma sai an sa bi kallahu bala ar-rahman ar-rahim abu sunan manzon Allah sai da rasulullahi ko babban sunan an faɗi an sa rasulullahi a gaba suka ce a inda dan wannan da mutu haka ba yi abu ba bai sai an sa sunan rasulullahi annabi ya ce aliyu bauke rasulullahi ya ce kuwa ba ka haifi aliyu da hannu zai iya goge sunan ka ba ko abin da ya kamata annabi da kai ke goge ina ba ta gani kaga shi annabi tawabu'un sa ne ya san shi ne sayyidul musulmi a kansa Allah zai iya shafa dukkan halitta amma kuma ga shi na shafa goge yace ba zan iya ba to irin wannan kin muke yi a ko da annabi ya karbu girmama ni to wallahi za ku girmama ka ya rasulullah wannan shi ne abin da yake akwai wata ne kuma da na faɗi a cikin wannan din ko shi kuma shi ma abu da za mu tambaya me yace hasan ibn thabit dakki da ne a cikin sahabban manzo Allah bari mu je da gaya ran da aka haife ya ya kawo su da da nubuwa ko hasan na cewa wallahi dan da aka haife manzo Allah na bin yace saboda ina tsaye ina cikin guda suna shi kenan nubuwa ta bar banu isra'ila ta koma banu hashim aka tabi shekara kano lokacin da yake shekara ta bakwai zai shekara bakwai saboda ran da annabi ya dawo madina shekara hamsin da uku ne kuma shekara ta ta gaba yaro bane hasan ya samu tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai shekara komai ilimin gaske sannan mawaƙin manzan Allah ne wanda annabi zai ce baitin sa ya kusan zuba ku saba ko mutumin jinci ne sallallahu ta'ala ala rasulillah da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku nuke min in na fito kamar yadda wato wa'anda ba laraba su ke biyo da gwagwanin su a dina wadda su tuwa zuwa manzan Allah ba zai ga annabi shi da gijewa kamar ko dutse ga manzan Allah ba sai ya motsa saboda kwarjinin zabin sosai Allah annabi da abu dawa asali ma zan yanki ba eh mutan shi da jan digarsa ka zauna annabi ya nuna shi bai zauna ba har shugaba ya zauna sai ya zo yake da manzo Allah abin ta shi ba na ce bazan yanki ba ya kalle shi sai ya dafa gunki ko yana abubuwar kiyamu ne fardun wa fardun fardun anna ayyukin mallahu aqlun wa fahmun وقتل الرجيح هو رمان الوايع يرى هذا الجمال ولا يفوه na miƙe ma ya ce ma saboda miƙewa don girmama ka a guri na wajibi ne wajibi ne shin zai ba yi a ce ga mutum wanda hankalinsa yake aiki daidai ko yake da ilimi da ganewa ya fi irin can da Allah ya ma kuma ka taho bai miƙe ba annabi alaihi salam bai ce kar ka ƙara miƙewa murmushi yayi da mazan ta shago hakoran nan naka ko yace wanda ba da shi na bai ta kwaya biyu a san da aljanna wannan haka kuce wannan kuma shine abin da kuka sani amma wai kuce ba hadis abdullah hashi ko kuma hasho yace in annabi hana abu da ya kasa don ma muke sallah azumi don ma muke waye samu waye samu yi da tauhidi waye samu harilla waye samu sunna waye nuna mana aikin haji waye nuna mana tsawafi da sun ai duk abin da ake mana musulunci waye na mana zamantakewa ta da zumunci makwabtaka waye shi annabi ko ya annabi ne in ba ne shi ba ba mu san komai ba muna rayuwa ne wa gudan yadda manzo Allah ya ajiye muna nan kan hadisin nan la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jibin wallahi san zuciyar mu daidai da abin manzo Allah ya ajiye ba mu jayayya da komai da sunna rasulullahi kuma sun san shi sa ko in ce waɗanda suke magana din ba su zauna da mu gudan ba dole bane sun amma a cikin mutanen sun sun tambayo su ya musu za su gaya musu suna jin annabi ne saboda kafa ko muna nan a wakanin ilahi na suke jahar lawara aliyu ila malikin fi shan jahita muna nan bayan jagoro ba su ila tsara khairun nafi sun ci wara abu bayan allah yawan falmasiru ba'idu muna nan a cikin wato ta masaka bi abiyarin nabiyyi mutabi'at mafaribahu wal mudafatu falala to irin wannan matakin muka tsaya bayan jagoro mu na gaskiya a cikin tafiyar sayyidina rasulullahi ko to sai suka ga wani lawayin da yau ma'ayin muhammad ta tafi kuma suka ga tarani muradan la muridan wa inna min jalal huwa tasrifu bil mustafa al ma'wa har abada in ji maulan mu ɗayar ko yana ba ɓata muke ba bace musu makai ka ta ba za su yi da mace ba amma sun yi imani a kan makallahu in an ce ina na annabi wallahi mu za a nuna in an ce ina masoyan sa wallahi mu za a gani in an ce ina mutanen wato hadar sai na rasulullahi mu Allah yake yi da irin aikin muna gote mu sha da aka fiya hakuri a kan makallahu dan suna san kare wata maganar wallahi ba za su fata ba in ka ga maganar ka kwanta wa'annan mutane doku ba suka yi suka bayyana kuma suka koma kan ne amma mutkar wannan lafazin yana harafin na rantsi da zafin Allah ba za mu faɗi zan ba amma sai mun umar shi ba za mu faɗi yaushe ba dan su ma ba su faɗi yaushe za su samu wannan bakin cin da muke sai fara amma na rantsi da zafin Allah sai mun umar shi kuma sun san da gaske muke za su ɗauko ba za su a kakin da da wannan ina da zai ce bare yau abin da zan kulle da shi shine abu biyu da farko illar kudin wani zamani ne ciki wanda abin ya shahara aboki da aboki kai saurayi da budurwa har abin ya kai matakin malami da malami a yanzu maganar wani ba kutsire ko to har ta kai kan mu ma jagirai kuma yi mana aiki a ka kutsire maganar mutum ya za a yi ayin kutsire za a yi ko kurani ba zai tsira ba sai ka ce a ko misali mu sai mu koma misali aya ta 43 ya Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم وتلك ترى وأنتم سكارى يا يا قوة أن إيماني ده الله كرفوا تصلي ya ce shi ke da Allah ce da zama sallaci. Na? Kawai lalle da mutum Amma in kara samun an tun sukara kuna halin mai da sai a ce to a to in kun yi mai yake ba za mu ce. Kawai lalle da musallina. Ko ma'un aya ta ko kawai lalle da musallin. Azabar Allah ta tabbata ga masu sallah. now mutum ka ce in dai sallah ba ba za mu ta ce ka Allah dina ho an salati da aramu Allah dina ho yarau wa yamnabuna al-ma'u wa inna ajidi ko shine abu biyar da kullu shi da haka mu kiyaye kanmu ba ji tsoron Allah ba ji tsoron Allah al'ummar manzon Allah wannan haƙƙin nan yana nan na amanar ilimi in mutum ya magana mu wacce ya ji yau haka kawai wai musulmi ba فهو انه اخوه دين اكرمك الله فلا يقبله لا يعقله اه اما تحمل ده الله يا بني ولا مغانا دي اتجي ولا اديني يا بك ولا اتشجع اكرمك الله مو ابو ده بقى تنشي المسلم لا من لا يظلم بايا ظالم ان كسو مسلمي يا ظالم مسلمي جا اكو مغانا ابو ولا يقبله بايا ولا كتش هو يا تو ده ولا يحقره بايا ولا قداش ko in ka bai da abin hannu to sai zama kar ya zalunce shi kar ya tozarta shi kar ya kula da shi kai annabi ya wani magana ya hasu imra'un min sharri sai ya zare wa mutum da musulunci Allah sai ta imra'un ko ya ishi mutum sharri bai ya ishi mutum sharri an yi hasala a kawo musulmi wato kai da kaula ka faɗa wasu musulmi akwai alamar tambaya kan a wannan gurin hali ba irin su bane ba zama kaula su amma akwai alamar tambaya ko su ina wannan addini to sannan abin da gaba su ke magana hujja idan mutum ya abu ba ko ba kai daga nesa kada ba ba su ba kamar yadda mai karo ce ta su daga Kaduna zuwa Kano ai akwai nasara da ya yi da akwai nisa da ya zo mai cewa ba ruwan sha ba ni makokin da na sauna ba ni guri ne wanka ko kama ba ba akwai a'a na zo akan wannan magana ba ta sauna ko na zo akan wannan magana ba ta sauna shi kan ya daga da ya ba a sallallahu alaihi wasallam amma yau har ya dauko hanya ya dauko dan ne dan wannan abin da yake ina madina ina masa dunna din hanna na fara program akai ma amma ban ban ban kai karshe ba ko ana kira da Allah kaza kula kaza kula kaza kula saboda wani babba a nan nan ma duk ya bai sha'awa yana wallahi mutane na kare su sai yace mu ne din kasan mun gane cewa makarita ne mun gane yanci da addini ne kawai yace yana daga cikin ɗabi'a su bi ba ba su da kamana billahi abu to wannan abin sai ya ban mamaki ce ka ga sun rasa waje ne sun kuma rasa Najeriya inda abin da suke addini dan shi ba shi ne kuɗi ba ba a ba su yanzu yace to dole mai murgin murgin mai ko murgin murgin da ko wanda baya hana mutuwa eh mana shi ne yace kuma wanka da gari baya magani kuma to wannan haka mu ja karɓa haka dole ne duk abin da sun zafi kuɗa kawai zo ku kula su a yi tarjima a cikin ƙasa a yi rijima nan a yi rijima nan su amfani da wannan rijimar su karɓi iya hannun wani da za su yi magana a kan shi ke bukata amma ku musu shuru kawai da aji da za su fada ku ku ba yin kokarin ku gurin kare alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da ke da Allah guda shi za su kai to na fahimce su eh ka ta yi ba ta obalan eh kullum ma makotan mu akwai su a kasuwa muna tare da wasu a kasa duk akwai su amma ba wanda zai ce ga wanda muka zage su ko muka yada magana ba ba su gaban ba a kan sallah kaga abin da ke gaban mu gaba daya rayuwar mu ka sani kaga shi ya alaka mu da wannan dan ta gyara ku shi kenan mun tsakanin mu da Allah ya ga shi ne kawai mu jakar gumu mu yi salati ga sayyidina rasulullahi mi la da gumu wa zuwa kusurar alqur'ani mu mu yayi wannan shine addini mun zo duniya ne dan mu mutu kullum haka mu ci kullum haka mu ci da haka su suke magana hujja da abu da suke ina hujja amma wannan ba ta bai hujja sai ka san bai hujja ko duk girman wannan aini ya kai akan wasu ce wai wai wai a menene cikin bakara aya ta 111 nan la yasminu wa qalu la yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara ala kebe tilka amani in kula fatu ba wanda zai shiga aljanna wai sai bai hude ko ban tsare amma Allah bai ta ƙarya kuke ba ka yi ta a eh to ka huta ba shi bai halice in kuna da gaskiya ko ka hawo ko a tambaya ma ya musu a wani guri shin akwai wani ubangiji ne bayan Allah kuri me hasu burhanakum to ku kawo hujjar shi ba ya fa babban da shi ba kowa amma bai ce a banke shi ba kowa ya amma ku kawo hujjar to haka ake tambayar mutum din yadda kake ganin wani ya sauka da kan fa'ida ko ya kauce hanya ina fata gari in har musulmi ne bishe ka ba ma musulmi ba har kafiran ma ka nemi su kama hujja ina fata gari tunda ka san ka fi su hujja sai su ba ka ta amma da ke ba shari'a a ana so a cikin da mutane ne gaba ɗaya ma su zarga dini ne ka su da suke ke kaga mutum na zagi yana babatu yana faɗa kaza kaza a duk yadda kai ga addini ma sai ka mutu ka baka bari addini ولو شئنا إن الله لعتنا كل الهداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين da mun ga dama kowace rai ce wata shi ke ta wato kowa sai zo amma na riga na alƙawari na kuma rantsi sai na cika aljanna da wuta yaro sai na cika wuta kai da aljannu da mutane masu yawa ko amma haka kawai Allah zai kore mutum a ya aiko ma manzo ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula a'a suwaye Allah zai kona wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins وإنني لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وإنني za mu cika da gaske ne inji Allah amma wa'inda za mu cika da guda da su su da wa'inda suna da zukata ba su da gaskiya da ita suna da idan suna ba su da gaskiya da su suna da kunnuwa ba su jin gaskiya da shi to yanzu dan Allah sai a lissafa tsakanin waɗanda suke ƙage da yarfa da sharri da zagon ƙasa da harbi da kashe mutane da kidnapping da ya za ka ce wannan abin duk abin da na faɗi da hujja ko ban shakka ko da wasu a Najeriya duk inda ake kira a kira da zanzo ba da hujja kan sun kwama mana yan uwa kuma su ne suna nan kuma suna kalla kuma suna amfani da mimbarin wani ba su yi wa'azi su yi amfani da teburin tafsiri su yi wa'azi kuma su su musulmi ne kuma wallahi ya ta'addani to wannan shine addinin manzo Allah ko kai ake so ka dole sai ka haka saboda kana tunanin ba ko ake tsoron ka ba in ka gode ya jibu ko kyale ne ya zuwa ma ido ya kai Allah sai da kai ya kai Allah sai da kai amma kana kallon gaskiya ka kibi a kan kun sakin dan adam ku tsoron Allah Allah ya ba mu dace to ala ya la ka wa Allah mu har abada muna bayan alkirma baya ba muna kasan kasan manzan Allah yawwa yau ne su kan rawa da ni ne da annabi ya rabu daidai ne a haka muke rayuwa su ba mu da wani zaɓi shi da na rasulullahi ba mu ji ji abin da ya ga mana ba mu gani sai abin da ya suna mana ba mu da shi ji abin da annabi ba mu ba mu zuwa sai inda manzan Allah ya ce da aka ba mu wallahi haka muke rayuwa yawwa ka ɗauka wai balle a ce annabi ya hana ma ya kasa ba mu wani yawwa wannan abin da muke nufi shine al'ummar da aula min sa'a muna gabatar da girman manzon Allah ne kashi komai shine dalili Allah ya ba mu gaskiya alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka gani wannan shine sai di hafiz Allah wanda kuma kuma ta ba bayan na ga mu ba wai ko kuka mutum ya yi yabo yabo ba mai yabo wallahi sai malami yabo inda na annabi ne ko to kaɗan kake samun waɗanda Allah ke ba su baiwar su yi karatu ba amma manya-manyan sha'irin da namu na Najeriya zaka same su malamai ne kowane bangare ne ilimi sai kwale a yanzu ne kun jin da muka sha gwalagwalan bayanai ayoya da hadisai da karabisai daga bakin sai ne har Abdullah wanda duniyar musulunci ta ce da cewa duk wanda ya yi wannan bakin ya san baki ne na malami ba baki bane da tafi saboda haka muna ƙara gaya muku cewa wallahi al'azim mu mun san shi mun san darajar shi mun san kimar shi kuma mun san irin kimar da ya ci mata yana rasu a kanan nan yana ɗaya daga cikin jagorori waɗanda sun kai gaba gaba gaba gaba gaba gaba gaba ba sai na rasu kariya akwai mutumin da ya ɓatanci da sai na rasu ya gudu abuja abuja ya gudu amma wane ne ya je kamo shi da shi ne garin sai ya hadis abdullah kuma annabi ma ɓatanci amma saboda haka ya tashi ya tafi har abuja ya je kamo wannan jima sai na rasu ɓatanci me yasa ya haka kishi da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to hasha a ce shi sai ya fara magana da kai a ce wai ya faɗa magana ta ba ta ba ta ba ta ce da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan mun san cewa lallai lalla jagora ne wurin tura ma yara da manya da mata tsofaffi soyayya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka babu abin da zamu ce ma sai ya yi abdalla sai godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da ainihin alkhairi kuma ya tabbatar da su cikin wannan hanya ya tabbatar da mu ga baki da alfarmai shugaba ta gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai mun zo garin Kano dan da fadi da sai na Rasulullahi duk abin da aka ce an danganta shi ga magana sallallahu alaihi wa sallam na kasance na munanci mu ba za mu iya bari ba inda za mu je mu ba da kariya da bakin mu da jikin mu da al'ummu to lallai wajibi ne mu je wannan wuri mu sharaka da al'umman wannan wuri kuma duk masoyin manzon Allah mu burin mu kiyaye mutunci shi alfarmar shi kamar yadda mun san shi ma kokarin shi kiyaye alfarmar shugaba da gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda haka sai ya kan Abdullah mun gode Allah ya saka maka da alheri mun zarce ka wannan cibiya ta da ambato foundation Allah ya sanya albarka wannan cibiya ta ta Allah da baraka wa ta'ala ya kiyaye kai sai ka daga sharrin mutane da ma'asala Allah ya kara mutunta ka da masoyinka annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Assalamu alaikum. Baka bi san idan Allah zan yi sanarwa da abokan suna wata. Wancan shi ɗan wukuwar biyu a a saudiya muna saudiya mun tare mai shi mun so mu ana Allah bai kaddara ba amma ya sani ce ne ga yau zabo na yau zuwa yawa to to dole ne ya ci gaba da yaya ce wata matsorata ya ce ga yawa idan Allah ya ja mu ce yawo shi ma ya fito da yawo sai ya ja ne wadan wani dutse da ya ce a kuma na ya taɓa mana sunan Rasulullah kuma ya taɓa ganin annabi kuma da yana ganin kamar ba wai tsirayi ba ba ba tsirayi ba yawa sai da ce a akwai kamarori akwai waye duk sai da yake zuwa da inda za a ko akwai da ya tsaro akwai ba za a iya harkoki mu mu dai da kowa kowa ko mu dai da kai kara ga manyan sana ko ga manyan sana to da mun san a kasar mu kafira ta babu shaka za su yi amfani da bace su in ba in particular ko ko mutane da ke su amma ba za su taɓa yin abin da ya haura duka za su kuma kasar mu kafira ce da haka za su yi aiki ne gwargwadon abin da babu shi da zara ba to tun da haka ne ruwa ko su shi a kanmu yawa ko mun zo duniya don mu mutum idan mun hallaka shi an hallaka mu dama haka ne ina ba wani babban mun ji lahira sai kowa ya bayani annabi ya zaga muka kashe mu kuma dan mun kashe a cikin ko sai mu ga wa Allah ta'ala ne Allah ya bada sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa hawala bika bi taqwa wa sallallahu alaihi wa sallam